annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولف والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق اليوم جدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللهم صل يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة فعلوا لا قالوا وجدنا آباءنا آباءنا وتهورنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل مر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم إن كل مسجد ودعوه خلصنا له دينا كما دعكم كما بدعكم تعودون فريقا هديك وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم ارتكبوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليك آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون الله yana gaya wa annabi kai mutanen maka wa'azi an masu wa'azi in an gaya musu wannan su faɗi wannan sai Allah ya shiga cikin faɗin halayensu wai za faɗo bayan shatan in sun aikata alfasha kamar shirka da yin ɗawabi a ka'aba tsirara ka'iluna suna cewa la na dubu fi siyabin asain Allah biha ba za mu yi ɗawabi a cikin tuwabin da muka sami Allah a ciki ba fanhu anu aka hane su aka ce kan su haka kalu sai su ce wajen na alaiha aba'ana mun samu iyayenmu ne akan wannan faktadaina bihim muka yi koyi da su wallahu amarna biha to Allah ne ya hore mu Allah ya ce kul ka gaya musu inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah bai horo ai alfasha أتقولون على الله ما لا تعلمون شن فدا أبين ما كسني ما كتي الله يكي أنت من ذا الله يقام إبليس وترانا هنا تنبين شزوا هنا يتعا يا كتي تنبينا من ذا الله يكي ناس أن تنبيك ني أتكي يا يم آدم وكبكي سيتي كي يتي واني سيشو غبا آدلي sai wane zai ce mai wadata mai kankan da kai sai wane ce mai kasuwanci mai gaskiya sai wane zai ce malami mai tsoron Allah sai wane zai ce mumini mai tuba sai wane sai mumini mai haƙuri sai wane ce ce sai mumini mai kyauta sai wane sai mumini mai tsantseni wannan yakan kare in ya ga haram sai ne babban wanda nake ki mai dauke da qur'ani sai wane ya ce mai sallah da daddaren ana bacci sai to na ji suwa ya bokan tafiyan ka a wuta sai ya ce mai mulki mai girman kai mawadaci mawadaci marowaci sai mai cin riba sai mai cin dukiyar mutane kaga mai shan giya mutane na ne mai dagwamar da shan giya da mai kisan kai waɗannan su ne abokan tafiya na a cikin a cikin a wuta daga cikin adam to wannan ne duk waɗannan ayyuka shedan yake sawa idan an ce me yasa kake ce ai mun samu iyayen mu haka to duk waɗannan halaye abinda waɗannan kafiran makan suke da shi kenan inna allaha la yamuru bil fahsha qul ka ce amara rabbi ubangiji na ya rantse bilkis da adalci amara ya horo bilkis da adalci wa mu ma dubun alama na bilkis ya yi aksidu ko ya adalci wa mu ku daidaitu au qablahu fa aqmiluhu muqaddaran wujuhakum kunkum wa aqimu wujuhakum lillah ku sai da fuskokin ku ga Allah inda kulli mazino yayin kowane masallaci ay akhlisu lahu sujudakum ku tsarkake sujudan ku ga Allah wa du'u ku bauta masa mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake ikhlasi kar a hada Allah da wani a cikin bautar Allah yana gaya muku kama bada akun ta'uduna za ku komo kamar yadda ya fare ku bada khalqakum wa lam takunu shay'an shi ya fare halittan ku ba komai kuke ba an yu'idukum ahyan zai mai da kuraye yawmal qiyamah ranan kiyama in kun zo kiyama za a samu yanke yanke fariqan minhum ada wa fariqan haqqa alaihim dhalala idan an zo kiyama za a samu wanki yanki daga cikin ku Allah ya azurta su sun shirya waɗansu yanke kuma haqqa alaihim dhalalatu bata ya tabbata a kansu inna kuma ta hasu shayatina awliya dan sarriki shaydanu su ne abokan jibantar su min dunillahi ba Allah ba ويعتبرون سنة ذاتهم أنهم سوى مهتدون في العيون
يا بني آدم خذوا زينتكم إنكم لمحتجم وكلوا واشربوا ولا تشركوا إنه لا يحب المسرفين كل من حرم زينة الله التي أخرج لوالدها الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك الرسول لا في قوم يعلمون
Allah subhanahu wa ta'ala ce ya bani adama kullu zinatakum ku riki adon ku ma yasuru auratakum abin da yake rufe al'auran ku raddi ga waɗancan da suke cewa suna bautan suna dawafi tsirara su ce sun samu iyayensu haka Allah ya ce to horon Allah dai shine ku yi ado ku samu abin da zai suturci al'auran ku yayin kowane masallaci inda salati wajen sallah da dawafi wa kulu washrabu ku ci abin da yake halal washrabu ku sha abin da yake haram ma shi duniya da kuka dama amma wala tusrifu kar ku banna inna allahu alla la yuhibbul musrifin baya son mabannata qul ka gaya musu inkaran alai man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi ko da kuka ce kar ayi ado je tsirara ya dawafi a ka'aba wanshin wa ya haramta kawa wanda Allah ya fitar ma bayansa na tufafi Allah dai bai haramta ba wa dawi ba wa ya haramta da da da almustazallar zati min arzik da da dan arziki kul ka ce ai an yi hiya lillazina amanu ga masu imani ne kina yatin duniya a rayuwar duniya bil istihqaq Allah ce ko da ka ga nayi kayan ado a nan duniya nayi don muminai ne wa in shara kawon biya gairuhu ko da waɗansu sun yi tarayya da su amma albarkacin suka ci minan rizki na arziki ko ka ce hiya kayan adan nan da dadadan abincin lillazi na amanu fil hayatid duniya khalisatun khalisatun amma ala yana na mumine ne kadai khasatan bi rafi wan nazmi yawm al qiyamah ranar qiyama kazalika kanan nufassilu al ayati muke rarrabe ayoyi nan bayyinu ha misal zalika tafsil da kawamin ga mutane ya alamu da kuke suke da sani ya tadabbaru na suke da lura fa innahu man muntafi'un su ne masu amfani da shi kaga wannan aya yana nuna cewa yin ado da kyawawan tufafi ba shi zai sa a ce baka tsoron Allah ba sa tsumma da sauransu ba shi zai sa tsoron Allah ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ka ji daɗi ka ji tsoron Allah don an ta kawan hafuna a ji manzan Allah a zuciya ne ba a tubabi ba ne. An ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ɗaura kowane irin tubabi abin da ya samu wani lokaci ya taɓa ɗaura wani mayafi da aka yi lissafi ya kai dinari dubu biyar dinari dubu ɗari biyar duk wanda ya samu ya kansa to ashe kenan ka ci ka sha ka yi ado godiyan Allah ne in kana in kana da shi ba ka boye ka ce ba za ka ci ba a'a Allah bai halarta ka ci mai kyau ba in dai halal ne bai halarta ka sa mai kyau ba in dai halal ne bai halarta ka kwana mai kyau wurin nan an halal ne idan an amma Allahu al-abd yuhibbu an yara asarahu idan Allah ya ni'imta bawa yana son ya ga gurbinsa kar ka samu kuɗi kai ta gadi kai baka ci ba kai baka ba wani ba da sauransu gyara wurin kwanciyanka ka ji daɗin gyara riganka ka ji daɗi sai abu mai kyau ka ji ka tsoron Allah wannan aya na nuna cewa babu wani dalili ka ce wai kana gudun duniya to dama maka same ta baka ce kana gudu ba wani dalili da zaka ce ai ina da kuɗi ba zan sa riga mai kyau kar a gane da sauransu ba gode wa Allah subhanahu wataala kenan wani ka ce
ولما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ورمقها ولسن لوقع بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لنا به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يتكلون فأتوا ويعتقلون
قل كتمس إنما حرم ربي الفواحش iyaka ubangiji na ya haramta alfasha ne alfashan nan anan alkaba'ira manyan zunubai kan zina kaman zina ma zahara minha abin da ya bayyana a sarari wa ma baɗana da abin da ya buya ai jaharaha wa sirraha sannan Allah ya hana al'isma dukkan sabo Allah ya haramta wal baga ya hala zalunci alan nas bisa mutane bi gairin haƙi ba tare da haƙi ba huwa zulm sannan ya hana wa an tushriku billahi ku tara Allah da wani ma lam yunazzil bihi sultana abinda bai saukar da wani hujja da shirkan ba kuma Allah ya haramta an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna ku faɗa ma Allah abinda ba ku sani ba من تحريم ما لم يحرم حرم تاب النبي حرم تابا وغيره ده وننسى ولكل أمة أجل kowace al'umma tana da lokacin da Allah ya diba mata sai ta kai komai rantsi sai ta kai ba za ta kasa bai za ja ajalun la sahibun sa'atin bai za ja ajalun idan ajalin su ya zo la yastakhiruna ba su a jinkiri an wa gabarin su sa'atan ko sa'a daya wala yin takdimu ba sa gabatuwa wato ba za su wuce ba alayya kansa
ya bani adama in ma ya ce na kuma usulun kun ya kusuna alaikum ayati fa wanda ke wa asla fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun والذين كذبوا بآياتنا وسكروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
سنة الله سبحانه وتعالى يا آدم إما فيه إلقام نون إن الشرطية فيما الزائدة إن يأتينكم رسل إذا من ظني سنزومكم منكم daga cikin ku Allah bai taba aiko manzo daga waje ba a cikin mutane yake aikowa ya kusuna alaikum ayati suna kristanta muku ayoyi na fa mani taka duk wanda yake yayi shirka wa aslaha amalahu ya gyara aikinsa fala fahum alaihim ba tsoro a kansu wala kuma hazanu ba sa razana fi lahira da cikin lahira a takawa kullum duk san da kaji tsoron Allah sai Allah ya biya maka bukatun ka in kana son ilimi yake wattaqullaha yu'allimukum in kana yau man yattaqillaha yaj'al lahu maharajan to a takawa nan akwai takawa ama akwai takawa khassa takawa ama shine kar kai hada Allah da wani tagawal hawas kuma su tunanin wani ma kada zuwa zuciyarsu shi ne wani ke ce walau khatar libi siwa ka iradatun ala qadiri yawma hakamtu bi riddati ina arbana ce wallahi da wani zai fado a zuciya na in tunanin shi ba kai ba Allah sai ce na yi ridda to ala kulli halin dai idan ka ji tsoron Allah ko me ka shiga Allah zai sa maka fita a ciki wala ma alimana wallazina kazzabu bi ayatina hakika wannan so kare ta ayoyin mu wastakbaru takabbaru suka girman kai an ha gabarin da balam yuminu wa ba da gaskiya da ita ba ulaika wadancanan ka asabun nari sune an wuta fa mukhaliduna su masu dawwama ne fiya a cikin ta
فمن أظلم مما يمتلئ على الله كذبا لو كذب بآياته أولئك لهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا توفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا بل ألا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال اذكروا فيهم من قبل من قبلكم الذين الذي في النار كلما ذكرتم اللعنة كلها حتى إذا داركوا بها جميعا قالت أخرهم الأولى هم ربنا هؤلاء يغدونا فأتهم على وظيفهم من النار
فمن ظلم أي لا أعلى ظلم ba mutum da ya fi zalunci mai maftara ala Allah kazban fiye da wanda ya kaji kariya ya dangana shi ga Allah bi nisbatin shariki yace Allah yana da abokin tarayya wal waladi la ilayhi gari shi aw ko kuwa kazzaba bi ayati ya karyata ayoyin alqur'ani ula'ika wannan canan kai na lakum nasibun rabon su zai same su min alkitabi daga littafi ma kutiba lahum abinda aka rubuta masu cikin lauhul mahfuz min arrizqi na arziki wal ajali da ajali wa gairi zalika ko da ya karyata annabawan Allah da ya riga ya kawo su duniya a duniya ne kawai zai dan ji daɗi amma abin da aka rubuta mishi na arziki da lokacin mutuwa lalle ne zai samu ba zai hana a bashi ba don ya ce Allah yana da dako yana da abokin tarayya hatta idza ja'atuhum rusuluna har ba sai manzannin mu mala'ikun karban mutuwa sun zo masa sun zo masu ya tawaffawna suna karban rayukansu qalu lahum tabkitan sai su ce masu don sa kuka aina ma kuntum tad'un shin abin da kuke bauta wannan ina yake min dunillahi wanda ba Allah ba qalu sai su ce dallu anna gashi yau ba mu gansu ba sun bace mana falam narahum ba mu gansu ba wa shaidu ala anfusihim an annahum kanu kafirin sun shaida makaninsu da kansu za su yi makansu shaida inda almauti yayin mutuwa أنهم كانوا كافرين سوس كسنج كافرين قال تعالى لهم الله تعالى يشمس يوم القيامة ران القيامة ودخلوا في أمم قد خلت من قبلكم كشكاء جملة الأمة irin ku wanda suka shuɗe gaban ku min jin wal insi daga aljannu da mutane finnari a cikin mutane kuma urkulu kullama dakhala tummatun la'ana tuktaha kowane yayi wata al'umman wata ta shiga ta kan la'anci yan uwanta kamar gidan yari ne an kai wannan wannan ya dake wannan kai mai kawo ka wannan ya dake wannan ya zage ka kai mai kowa ya faɗi laifinsa to haka nan yan wuta idan na baya sun shigo sai ce kai kuma tsinan ne mai kawo ka wannan ce kai ma to shi ne Allah ce kullama da ala tummatun kowane yayi wata al'umma ta shiga wuta la'anatuka sai ta la'anci yar uwanta allati qablaha wadda take gaban dalilin laliha don fatan da biya da ita hatta ila dara ko fiha har sai sun haɗu gaba ɗaya na farko ya gamu da na ƙarshe duk sun gama haɗuwa fiya a cikinsa jami'an baki ɗaya ƙala tukurahun na ƙarshe sai su ce kumul atba'u mabiya kenan sai su ce li'ulahun ga na farkon su aile ajali ne aile ajali muhammad matu'una sai su dinga cewa rabbana ya ubangijin mu haƙula ya azalluna ga wanda suka batar da mu Allah fa'ati mu azaban daifa Allah ka ninnin ka musu azaba mu za a fan minan na daga wuta qala ta'ala Allah ta'ala ya ce li kullum minkum du'un kowanne yana ninkin azaba minkum wa minhum ku da su ai har ku daya azabun mudaf walakin amma la ya'lamuna basani ba ko la ta'lamuna bil ya'i wa ta'imani kulli bariyin abin da ke kan kowane yanki
وقالت لهم لقرهم فما كان لكم عجلا ينفضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا وتكبروا عنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا يدخلون الجنة أتى يلد الجمل في سم الكياب وكذلك نجزي المجرمين
وقالت أولاهم لنا وقالت أولاهم أخراهم na farkon sai su ce ma na ƙarshen can wanda suka zo na ƙarshe mabiya kenan sai su ce Allah waɗanda suka gabace mu su suka dora ma hanya Allah ka ninninka azaba su kuma na ƙarshen sai su ce ma kana lakum alaina min balin ai ba mu juna ba ma kana min balin lakum alaina ba ku da wani balala akan mu li'annakum domin ku lam tatturu bi sababina ba ku kafarce don mu ba fanano wa antum sawa mu da ku daidai ne qala ta'ala Allah ta'ala zai ce lahum gare su fa zuqul azaba ku dandane azaba bima kuntum sakamakon abin da ku kasance taktibuna kuna aikata innal ladina kazzabu bi ayatina hakika wadanda suka ta karyata ayoyin mu wastakbaru takabbaru suka girman kai ana gaba ne da balam yu'minu biha basu ba da gaskiya da ita ba la tuftahu lahum abwabus sama' ba a bude masu ƙofofin sama iza a wuri jabi arwahihim idan an hau da rayukansu iliha zuwa gare ta ba da mauti bayan mutuwa bai ubar za a saukar da shi ila sijjin zuwa kasa bi ila bil mumini sabanin mumini ba tub zawar za a bude masa wai su alubi ruwaye a hau da ruhin zuwa sama na bakwai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana a in za a karbi ran kafiri to rai wani doyi zai fito kamar doyin mushi sai su hawa da shi ran nan domin rai daga sama ne jiki daga ƙasa ne kowanne yana so ya koma inda yake shi yasa mai lalle yake cewa maru mai nahu ma hafata barkatin ko jiki kullum yana son ya koma inda ya fito yana begen ƙasa rai yana neman ya koma inda ya fito yana begen sama to idan an cire ran nan kowanne zai koma inda ya fito jiki zai koma ƙasa min haka daga nakum wa fiha nu'idukum wa min ha na kudu jikun da harshen kura shi ko rai zai koma sama to idan rai ya zama na kafiri ne to zai fita da wani irin doyi in an je za a hau da shi sama ba a wucewa wajen watsa mala'iku sai ce kai wani irin rai ne mai muna haka mai wari sai a ce wani ne dan wani da mafi munin sunansa wanda ake kiran shi a duniya to sai sun je saman duniya an su nemi a bude ba za a bude musu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi karanta wannan la tabtawna abwabus abwabus samaa wala yadkhuluna aljannata ba sa shiga aljanna hatta yalija aljamal fi sammi alqiyad har sai in dira kuma zai shiga kafan allura ka san ko ba zai taba shiga ba ko so kuma ibra huwa ghairu mumkin wannan ba mai yiwuwa ba ne fakala a kanan da kowadukum in dai raƙumi na kaya zai shiga kafan allura fa shiga kenan ka gaba shiga kenan wa kazalika kanan aljaza'u sakayya najzi muke saka ma almujrimin mujrimai bil ka bil kubri da kafirci
lahum min faqihim ma'adun wa min faqihim gawash wa kazalika najzi zalimin والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة نفسا الأوسع أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
لهم من جهنم مهاد shimfiɗa mummunan shimfiɗa ya tabbata ga wasu gare su a janjan jahannama wa min baqihim kasa wuta sama wuta min baqihim saman su akwai gawashin mai lullubewa agliyatun minan nari na wuta jamu gashiyatin وتموينه إول من الياء غواشين أكتي غواشين وكذلك هكذا نجزي الظالمين muke sakawa azzalimai walladina amanu wannan suka ba da gaskiya da Allah wa amila salihat suka yi aiki na kwarai mubtada wa qawluhu da man la nukallifu nafsan ba mu kallafa ma wata rai illa wusa sai abin da take iyawa na kata min amal na aiki itiranu wannan maimakon wallazi na amurwa min sali haka ce ulai ka sabu jannin min khalidun sai aka kawo jumla mu'tiri la tsakani aka ce ba mukallafa ma kowace rai ba sai abin da za ta iya duk sanda Allah ya hore ka kai abu kai gwargwadon iko annabi ya ce za amartukum bi shay'in fatu masalatu ku zo da shi gwargwadon iko in an ce kai sallah sai ba kai na lafiya yi a zaune in an ce kai kai abu kaza ba ka iya ba kai to gwargwadon samun ikon ka to waɗanda suke yi aiki na kwarai din nan cikakke da wanda suke yi gwargwadon samun iko أولئك أصحاب الجنة ودنا سون ين الجنة هم سو خالدون ما صلى وما نيات الجنة ننصب نداد إنت ونزعنا ما في نعم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار فقال الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لنا أن هدينا الله لقد جاءت رسلنا بالحق ومنه أن تكون جنة أولتها بما كنتم تعملون ونادي أصحاب النبي ونادي أصحاب الجنة أصحاب النبي أن قد وجدنا وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن بينهم بينهم ألا نسلاه على الظالمين أنا أنا الجنة من كل ما في صدورهم أمن لك يترين كرجوز معنا zuciyarsu min gillin na mugun kulli kana bainahum wanda ke tsakanin su a nan duniya abinda ake ce mai hikidu shine kuncin zuciya shine asalin hasada shine munan sako wanda dole ne a dinga tuba a kai da jihadi da rai dan da kuma daga wannan an ce mutane a duniya kashi uku ne kashi daya zuciyarsu ya tsarkaku gabanin cuta na baɗin su ne yan aljannan duniya duk sanda ka waye gare ka ji baka jin haushin kowa baka damu da kowa ba to aljanna ya tabbata a cikin zuciyanka don baka da damuwa to sai kuma waɗansu kuma yankin ba su tsarkake zuciyarsu ba sai dai su ba su yadda da kansu ba kar ku yadda da kansu ka ce ni na yadda da mutumin kirki ne a su suna zargin kansu wa ma wa ru'u nafsihi inna nafsala amaratun bisu waɗannan su kuma ba su kai wancan ba yana jin wani abu amma bai yarda da kansa ba wasu yankin kuma zuciyarsu bai tsarkaku ba sun yarda da kanunsu to su ne fasikai komai kai kace yayi daidai da sauransu to dukkan waɗannan dama aljannan duniya ka ji ba ruwanka da kowa ka yadda ba mai ba ka ba mai hana ka ba mai ɗaukaka ka ba mai kaskanta ka sai Allah kuma ban damu da kowa ba bai yi ne ba balle ya hana to wannan kenan idan haka bai samu ba to ka zamo kai kana ji da kanka karka amince da kanka ka ce ai ni mutumin kirki ne a dukkan in duk sanda jane ya nuna maka kai mutumin kirki ne ka shiga uku to kar kuma ka zamo kana kin ji wani me yasa ke kaza wani me yasa ka kaza to duka wannan yan za shiga aljanna ba a shiga da mugun kulli wanda za ana ma fi sudurihim min gillin sai an cire wannan mugun kullin za ka shiga aljanna kana gaba ne a babu zirimin ta ce ha wanda koran muke gudana a karkashin koramin aljanna na ƙwaƙalu suka ce su yan aljanna inda istikrari yayin da kowa ya sauka masauki aljanna nan ba zai zama kamar kaji anguwa ne ka dawo dama kana zuwa gidanka za su ce barka da zuwa barka da zuwa ba sai an haɗa an nuna maka ba mai jira ka dawo mai jira ka dawo kamar yadda ka je ka sauke kaya ɗan gida ka ce alhamdulillah shine Allah ce wa ƙadu sun ce yan aljanna inda istikrari fi manazi bayan ka kwanta a gadon nan mai laushi ga ga masu gida sun ce wani kaza ka ce alhamdulillahi allazi hadana kun gode ma Allah da ya shiryar da mu ga wannan aiki allazi hadha jazaohu wanda sakamakon su kenan wa ma kunna linahtadi ma za mu yi shiriya ba laula na hadana Allah an ba don Allah ya shirya da mu jawab an kuzuba jawab laula li dilalati ma qablahu laqad ja'a rusul rabbina hakika manzannin ubangijin mu sun zo bil haqqi da gaskiya wa nudu sai a kira su ai an mukaffafatun annahu ai annahu aw mufassiratun bil mawalid salata sai a kira su bayan mutum ya gama sauka din nan yana ce alhamdulillah alladhi hadana sai a ce to ka gani ko tilkumul jannata wannan an tilkumul jannatu aljannan nan ne wannan da kake ji har kake kwadayin sa urisumuha an gadar muku da ita na bima kuntum sakamakon abin da kuka kasance ta amaluna kuna aikatawa domin kowane mutum yana da gida aljanna yana da gida a wuta to idan yan wuta sun bin mu sun bin mu yan aljanna yawa to idan aka kwashe yan wutan duk aka shigar da su aljanna to gidajen da ya sauran sai ya ce to shi kenan bayan gana kuna aikin gana gado shi ne Allah ce tilka jannatu uristu muha da gadan ku da ita ma kun da amaluna wa nada ashabul jannati yan aljanna bayan sun tabbata a cikin aljanna yan wuta sun tabbata a cikin wutan kowa na irin gamuwa da abin da ya haɗu da shi yan aljanna suna cikin ni'ima yan wuta suna cikin wuta sai su kira su yan aljanna ashabul jannati ashaban nar yan wuta تقريرا دن تبتر واتبكيتا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا yan aljanna ce to ku yan wuta mu ba mun samu alƙawarin da ubangiji ya mana min as-sawabi da lada haka abin da ake gaya mun nan muka gaskata manzanni muka yi abin da Allah ya ce mu ba mun samu ku ba fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum kun samu abin da ubangijin ko yi muku alƙawari min al-azabi na azaba haqqan gaskiya قالوا سيسجي نعم والله لا مجيكي من أنا من غني فأذن مؤذن زي من شيلين شيل بينهم أكان أكان ينجي جماعة بيهم أسمعهم زي جلدسوا اللعنة الله على الظالمين لأن الله يا تبدأ كان ظالمين الظالمين
الذين يصدون عن سبيل الله وضدها ودمهم بما كانوا كافرون وبينهم حجاب وأنا لا رجال يعرفون كل بشيئهم ونادى أصحاب الجنة أسلام لكم لم يأكلوها وهم يطمعون
سوء الظالمان سون الذين يصدون عن سبيل الله سون ما تصل متعني قبل الدين الله wa yabghuna suna neman hanya ai wajen mu'awwajatan karkatacciya wa hum bil akhirati kafirun sannan masu butulcewa ne da gidan lahira wa bainahuma tsakanin aljanna da wuta akwai hijabi halu kila an ce shine suwarul araf katangan araf wa alal arabi rijalu akan katangan na akwai wasu mazaje wasu warul janna katangan aljanna istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum su sun je lahiran aikin kyakkyawa sun je da shi mummunan sun zo da shi aka auna aikin yayi daidai sharrin yayi daidai da kyakkyawa da kamar yadda ya zo a cikin hadisi Allah ya zai hisabi ranar kiyama wanda kyakkyawan aikinsa ya fi yawa ya rinjaye da guda ɗaya zai shiga aljanna wanda mummunan aikinsa ya rinjaye da guda ɗaya zai shiga wuta wanda kyakkyawan aikinsa da mummunan aikin suka yi daidai za su zamo a sabon araf za a tsaye da shi a kan wannan katanga nan gefe wuta nan gefe aljanna ina zai auka oho idan sun dubi yan aljanna su a sabon araf sai su kira salamun alaikum salamun alaikum amince tabbata gare ku suna kwaɗe kamar a ce kwaɗan fado ku shigo mana idan sun zo bi an wutar ce rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin Allah kar ka kai mu cikin azzaliman nan Allah subhanahu wata'ala yakan ce lam yadkhuluha wa hum yalmaun ba su shiga ba suna kwaɗayi to Allah yake ce ya arifuna kullum bi simahim sun san kowanne daga yan aljanna da yan wuta da alama su bi alama ce domin alamar yan aljanna bayanul wujuh za a gan su sun hasa hasken fuska ko mina su haske tas wasu waduwa lilkafiri ne bakin fuska ko ga kafirai da ruya tun lahun domin su suna sama nan gefe suna ganin yan aljanna ga su farare tas nan gefe kuma suna ganin wuta bakake ginin izma wani yawan don inda suke alin maɗaukaki ne wana dau asabal jannati sai su kira su asabal arabin sai su kira asabal jannati yan aljanna assalamu alaikum aminci ya tabbata gare ku qala ta'ala lam yadkhuluha ba su shige ta ba ashabul arafi aljanna wa hum yadma'una suna kwadayi fi dukhulha a cikin shigarsa
wa idza jama'a tawkarun shaka sabaniri قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما بينكم جمكم وما كنتم تستكبرون Hassan ya ce lam yalma'ahum illa li karamatin yuridu bihim Allah ya ce wa hum yalma'una suna kwadayin shiga aljanna to Allah bai sa masu kwadayin ba sai yana so ya girmama su kamar yadda hakim ya rawaito daga Uzaiba ya ce suna cikin haka sai ubangijin kai hudu a kansu ya ce ku tashi ku shiga aljanna na gafarta muku to a kowane lokaci wai za su rita usaro yan an juya daga naganan su ashabul arab tilka a jihar yan wuta kalu sai su ce rabbana ya ubangijin la ta ji an lafin nari karka sanya mu cikin wuta ma alƙawmin zalimin da zalim mutane a zalimin wana da asabul arafi rijalan asabul arafi nan za su kira wasu mazaje daga wuta ya ribuna suna gane su bi simakun da alamarsu kalu sai su ce ma gana an kun jam'ukun tarawan ku dukiya bai wadace ku ya na ku shiga wata ba aw kasratukum ko yawan ku wa ma kuntum da abin da kuka sace tastakbiruna kuke girman kai ai wasu kibarakun da girman kan ku gabanin imani yaquluna lahum suna faɗa musu mushiri na suna ishara ila lu'afa'il muslimina zuwa rana na musulmin aha wala ya kasamtum yanzu waɗannan ne kuke rantsuwa la yanalukum Allahu bi rahmatin Allah ba zai samar da rahama gare su ba to ga yanan karki da lahum an ce musu urkulun jannata ku shiga aljanna la qawm alaikum ma tsoro gare ku wala antum tazanuna ba ku razana wa quriya adkhilu ku shigar da su aljanna bil bila'il al-maqul wa dakhadu suka shiga aljanna din Allah ya yafe musu wanda wani suka shiga ba jimlatin na fi harin jimlan koran nan lam ya dukulu makonan lahun masu abin baɗi ne na maganin zalika wana da asabun na da asabun janna yan wuta sai su kira yan aljanna bayan an gama kaliyan asabul arab sun samu rahaman Allah sun faɗa gidan aljanna su kuma can suna cikin azaba sai su ɗaga murya su yan ayan wutan su kira yan aljanna an abilu alaina min alma ku dan zubo mana da ruwa kankadan mana daga ruwa a fili ku kwararo alaina akan min alma'i daga ruwa aw mimma razaqakumullahu ko ko daga abin da Allah ya azurta ku min min abinci kalu sai mumine su ce makafirai yan wuta inna Allah harramaha alal kafirin Allah ya haramta ta anawama ya manahuma ya hana su alal kafirin min zakarai su waye kafiran nan alladhina ittakhadhu dinahum lahawan wanda suka rike addinin su abin wasa wa la'iban da wani wa qaratuhum alhayatud dunya rayuwar duniya ya rude su kuma Allah ya ce inna hayatud dunya mata'ul ghurur jin daɗi ne na rude kawai فاليوم يوم ننساهم نتركهم في النار دام مسعودا كما نسوا لقاء يومهم كما ينسوا كما كان دموا دوانا رانا بتركهم العمل دبرين ايكي لسكا له غريشي وما كانوا بآياتنا يجهدون أبين سوى كسن سنة مسو آيوهم وكما, أي وكما جاهدوا كما ينسوا مسو ولقد جئناهم حقيقة منذ معاد مكة بكتاب للتام القرآن فصلناه مرة بيش بيناه بالأخبار والوعد والوعيد با أبن الله بيكا القرآن با لا بارون وأن سكا وشي دون قواسو لكم لا بارون وأن سكي سكي دهالا ينسو ذلك ورين الله يهيد عذابا لتاندا على علم عالم أي عالمين سوسو سني بما فصل أمن أكرر بيبي أسكنسا هدى شريع عالم من الهائي wa rahmatin shi littafin nan rahama ne ga kaumin ga mutane yu'minu suke ba da gaskiya biki da shi har yanzu Al'am a kimatu ma fi karshen abin da yake ciki. Yau mai ce ta mutu.
هل ينظرون إلا تاويله يوم تدعوه يقول الذين نسوه قد نسوه من قبل قد جاء رسول ربنا بالحق قال لهم شفعاء فاشفعوا لنا او نرجو فنعمل غير الذي كنا نعمل فدفعتوا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
هل ينظرون أي ما ينتظرون إلا تاويله ما سزوراران قومي sai dai karshen abin da yake cikinsa yau ma ya ci tawilu ranar da tawilin ayoyin zai zo masa shine ranar kiyama ya kodun lazina nasu waɗanda suka manta da shi suna cewa min kablu tarakul imani bihi suka bar imani ji qad ja'at rusulu rabbina bil haqq lalle manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya fahallana min shufa'a shin ba ma samu masu ceto ba fa yashfa'u lana su yi ceto gare mu aw ko kuma su ce hal nuraddu ila dunya shin ba a mai da mu duniya ba fa na'amala mai aiki gairar da zai kunna na'amal ba irin wanda na ran muna aikatawa ba idan mun koma nuwa hidullah za mu kadaita Allah wa nashir wajen turkun shirka za mu bar shirka fa yuqalu lahum a ce masu la ba hanyar komawa in an shiga kabari ba a dawa duniya qala ta'ala Allah ta'ala ce kal khasiru anfusahum sun yi hasaran kanin su aisaru ila halak wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kalawa nan da awan shirka ya bace anhum gabanin su a wannan rana inna rabbukum ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقدرون فيه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
إن ربكم حقيقة أبنجنكم الله شيني الله الذي خلق السماوات والليالي تسمي والأرض لكسا في ستة أيام أشكنك ونكي شدا kwana shida na min ayyamin duniya kwanakin duniya ba yau mu rabbi ba domin shi yau mu rabbi shekara dubu ne wa inna rabbika ka alfi sanatin min mata udun kar ka dauka Allah ya yi ta halittan yi ta halittan a kwana shida irin shekara dubu shida a kwanakin mu dai irin namu na awa ashirin da hudu ai fi kadriya mana yace dun gwargwadonsa domin an ce sai ta ayyamin ai ba dare ba rana a wannan lokacin da Allah ya ba ai dare ba ba ai rana ba sai an yi dare a ce kwana ko to ba dare ba kwana lokaci sai mana ya ce a a fi kadriya a gwargwadon lissafin awa ashirin da gwargwado sau shida domin mai li'annahu lam yakun samma shamsun a lokacin ba rana walau sha ko da Allah ya haka ya halicce shi nan a kwana shi da ya halicce su da ya so halka hunna halittar su bi lamhatin a cikin kyaftawan ido da ya yi wal udulu an hudu ta'alim halkihi a tasabbut cewa ya yi shi a cikin kwana shida ne don Allah ya sanar da mu to ba a so a yi komi cikin gaugawa a hankali ne in ba haka ba ai Allah subhanahu wata'ala inna ma amru zara ta hanya kula da kun fa yakun ne shi da ake cewa at-ta'anni min ar-rahman wal ujlatu min ash-shaytan duk abin da zaka yi kai a hankali daga Allah ne gaugawa daga shaidan ne amma akwai inda ake son gaugawan fa a wurare daban-daban wannan ba na shaidan ba ne idan mutum ya sami Allah ya ji zai tuba to gaugawa ya fi ya fi gaugawan biyan bashi in kana da shi kana samu kai gaugawan biya bashi wannan ba ba daga shaidan ba ne gaggawan kawo bako abinci ba daga shaidan bane gaggawan aurar da ya budurwa ba daga shaidan bane gaggawan binne matacce wanda ya mutu ba daga shaidan bane to amma in ba haka ba sauran al'ujulatu min shaidani wa ta'ani min rahmani yawa na sun masawa sannan Allah baya gama halitta istawa ya daidaitu alal arshi bisa al arshi shi al'arfi nan huwa fil lughati sarirul mulki ganin mulki istiwa an yaliqu bihi da ake cewa Allah ya daidaito akan al'arshi rinci al-istiwa'u arabnahu wa kayfiyatuhu jahilnahu Allah ya daidaito akan al'arshi duk malamai suka ce istiwa an yaliqu bihi bila kayfiyati daidaito wanda ya dace da shi ba wanda ya sani in ka ce ga irin yadda Allah ya daidaito to ya zama ya ce laisa ka misali shi za ka kawo musu misali kenan to amma akidan wahabiyan suna cewa a Allah yana can a sama yana sama Allah ma haka istiwa an yaliqu bihi wanda ya dace da shi an san ne ne to amma ya yake to Allah ya san abin shi shi ne mai tafsiri yace istiwa an yaliqu bihi yaqil laylan nahar dare yana rufe rana mukaffafan wa mushaddadan ko yugashi ko ya gashi yugadi kullum min huma bil akhar yakan rufe kowanne da wanne idan dare ya zo ya rufe rana in rano ya zo ya kusa da ya kusa da dare yallubu yallubu kullum min huma al akhar kowanne na neman dan uwansa rana yana fitowa zai ta gudu ta gudu ta gudu dare na so dare na zuwa ya ta gudu ya ta gudu rana na zuwa kowanne yana nema wa shamsa wal qamara Allah ya halicci rana da wata wan nujuma da tauraro min nasbi adban ala samawati alaka samawati ko sai zama wa shamsa wa alaka shamsa wal qamara wan nujuma wal rabi ko kuma a wa shamsu wal qamaru wan nujum musaffaratun to Allah rana da wata da tauraru musaffaratun muzallalatun ababen horewa ne bi amrihi da kudurin Allah Allah ya yi dai wajen laila libasa wajen nahara ma'asha duk abin da Allah ya yi don mu ne ka yi dare ka samu jin daɗi ka huta ka yi bacci mai ibada yi mai sako ya yi Allah na ganin kowa da rana mai wahala ya yi mai jin daɗi ya yi duk Allah na ganin kowa duk Allah ya hore maku ku yi amfani da rana ku yi amfani da dare ala lakul khalqu wa ga ji Allah shi yake da halitta jami'an baki daya wal amru da al'amari kulluhu duka na Allah ne tabarakallahu alherin ubangiji ya yi wa rabbul alamin ubangiji tarihi wad'u rabbakum
خذوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تمسكوا في الأرض ولا يسجيا وادعوه قوما مطرعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
ادعوا ربكم تضرعا وخفيا lalle ku kira ubangijin ku kuna masu kankan da kai wa khufiyatan a boye sama inna allaha innahu allah la yuhibbu baysun al mutadina masu shishige bin du'a a cikin addu'a da tashadduki da cika baki da daga sauti Allah subhanahu wata'ala yana son a kira shi amma ai kankan da kai wata rana sabon manzon Allah suna tafiya tare da annabi sai suna daga sauti suna daga sauti sai annabi ya ce irba'u ala anfusikum ku kama kanku sauki fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban wanda kuke kiran ba kurma ba ne ba kuma baya nan ba ne bal tad'una sami'an qariban mujiban wanda kuke roƙo Allah ne mai ji mai amsawa mai kusa da ku saboda lokacin da mutum zai addu'a to yayi kankan da kai tsakanin shi da Allah talarru'an kenan wa khufyatan yayi aboye Allah yana jin sa amma wajen zikiri fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lahu biha bil budu wal azan rijalun la tulihim tijaratu wa la bay'un wannan Allah yana son duk sanda za kira shi kai kankan da kai ka nuna cewa kai ba komai ba ne. Wala tusilu karkwai ban na filalle a cikin ƙasa bin shirke da tara Allah da wani wani ma'asi da sabo. Ba da islahiha bayan gyaran ta bi ba'asir rusul da aiko manzanni. Wad'uhu ku roki Allah qauman dan tsoro daga hukumansa. Wanda ma'an da kwaɗayi min rahmatihi daga fi rahmatihi cikin rahmatsa inna rahmatallahi haqiqa rahman Allah karimun yana kusa daga cikin masu kyautatawa rahman Allah kawai muke nema manzo Allah ce dukkan ku ba mai shiga aljanna sai da rahmatsa duk wanda ka ganshi a cikin aljanna to rahman Allah ya kai shi ba aikin sa ba suka ce wala anta ya rasulullah har kai ya manzo Allah ya har ni illa an yi tagammada ni Allah da rahmati to shi ne sai na ali ya ce to ya rasulullahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi halitta ya kaddara mu kowa da kaza da kaza da kaza ina arzikin ka komai da sauransu ko saboda haka to tun da haka ne kawai mu dogara ga Allah kowa ya saurari abin da ba sai an yi aiki ba sai akwai aiki wa kullum mai sarrun ne ma kulika lahu duk wanda ka ga yana aikin imani don haka aka hadice shi sai a sauke mishi shi duk wanda ka ga yana aikin shakiyanki to sai a sauke mishi irin wannan wani ba inda yake jin daɗi sai ya fara karatun Qur'ani da sallah da sadaka da azumi wani kuma inda yake nishani sai ya ganshi wajen sabo saboda haka rahamar Allah da yake so a qaribun min al-mutni al-mudina wa tafsir qaribun ba shi qaribatan ba al-mubra anna rahmat li ilafatiha ila Allah
هو الذي يرسل الرياح حسابا على رحمته حتى إذا قدت سارا فقال اسقاه لبلد ميت فأما الملواء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتين لعلكم تذكرون
sannan Allah subhanahu wata'ala ya zage kawo mana wani rahama da yake kawo Allah nan ya nuna maka rahamarsa shi Allah nan allazi yursulu riya shi yake sako iskoki nufiran masu ɗaiɗaita ruwa masu ɗauko ruwa bai ne dai rahamati gaba na rahamarsa da wuya kaga an fara ruwa baka ji jaka da ruwa ruwa kana cikin ɗaki ka ji kakkakkar iska ya ce za a yi ruwa ne za a yi ruwa ne nushuran kenan bai ne dai rahmatihi ga bayanin ruwa mutufan da ɗakan kuddamar maza ma wanda yake zuwa gaban ruwa wa fi qira'atin bi sukuni shini takhdiban nushuran wa fi ukhra bi sukunihi wa fatiha mazdaran wa fi ukhra bi sukuniha wa lam yadkun nushuran ko bushuran ai mubashiran mai bushara da zara an yi bari kaga sama yayi baki sai kaji iska karkaka sai ka tashi kenan alhamdulillah zai ga ana dariya insha Allah za mu na ruwa wa marar ula da shuru ka rasulu wa lafiru bashiru hatta idza aqalat har sai iskokin nan sun dauko sahaban giragizai tigalan masu nauyi da ruwa su kuna ku sai mu kora ruwan nan a sahabu girgida mafi yin ta bata nan lalai baladin ga garin da muke so ruwan ya zo mai ta matacce lana ba ta biyu wanda babu tsiro li ya ya don raya ta in kana gani Allah ya ga dama a yi hadarin a garin ku akai wani wuri a zubar da ruwan wani wuri a yi hadarin a can sai dai ka ji iska ka ce hala an yi ruwa ne to haka nan in mun shirya hadarin sai mu kai shi garin da muke so wanda ya mutu wanda ba tsiro kenan ba a yana bihi muraya da wannan wannan ruwan nan alma'arwa farajina mu fitar biki da shi min kulli samarati dukkan 'ya'yan itace za mu ga za ka ga muna fitarwa da wannan ruwa guda daya kazalika ikhraju haka nan bima kallama alfuad fahimta ma'ana fa inna allaha kallama zaka wahayan wa kallama za mu shafa hakan wa adna fa musa harrama shiyan alayhi wa ahmad lam yakul idan ka duba bayanin da Allah ya ce musa nan ta ba za ka ganda ba shi ko annabi aka ce ma kallama alfuad ma ra'a ka fahimci ma'ana shi musa an yi magana da shi ta wahayi ne ya suma annabi ko baka da baka farauta baka da baka ma zagar basaru ma daga abatu ma runahu ala ma yara annabi muhammad sallallahu baka duk wani mu'jiza da Allah ya ba annabawa sai tara wa annabi muhammad gaba can musa zai je ka wajen birana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani wa ja'al li waziran haruna yayi da magiya aka je ka duti da zulaka ya musa shi ko annabi adam na sharha laka sadaraka baka roka ba wa lana an kabdaraka baka roka ba annabi ibrahim ya ce rabbi gifir li hadiya yawmad din allah ka gafarta mini kuskure na allah ya ce na gafarta kai ko annabi karka ce ko me liya gafara laka allah ma ta kan wala tuhuzni yawma yub'athun Allah karka kunyata ni ranar tashi in ji annabi Ibrahim Allah ce ba zan kunyata ka ba kai karka ce komi yawma la yuhzillahu nabiyya da Allah ka isan mana masu izgini suka ce yace na isan muku kai ko annabi inna kaffaina kalmar saziki فلما فاض فلما فاض فلما فاض يا مكاسب فلما فاض yayin da ya farfado shi Musa din ya suma ya taso yace kai ai ban san abun haka yace ba Allah qala subhanaka sarki ya tabbata gare ka tanzihan laka tubtu na tuba ile ka zuwa gare min su alima na yi karan bani na tambayi abinda ba ce in tambaya ba wa ana awwalul mu'minina wa ne farkon mu'mini a cikin zamani na قال تعالى
قال يا موسى إن استعفتك على نسلها التي أذكرني فقل ما آتيتك أكن من الشاكرين وكتبنا عند الله من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة ومر ومر يأخذ بأسدها سأريك دار الفاسقين
نعم وقال تعالى له annabi bayan ya farfaɗa ne mi kawaya ga Allah ya ce ni ne farkon mu'mini Allah ya ce ya Musa inna tsafaituka na zabe ka ishtartuka ala nasi bisa mutane ahli zamanika mutanen zamaninka bil salati ko bil salati bil jam'i wal ifradi ko da manzanci na wa bi kalami da zance na kai ne kadai na baka nan mai girma wa kallama Allah Musa ta kalima ko wani annabi da irin martaban da aka yi masa annabi da nuhu Allah ya ce na zabe shi shi ko annabi Ibrahim ita hadda Allah Ibrahim halila shi ko annabi Musa wa kallama Allah Musa ta kalima annabi Isa ruhullahi annabi Muhammadu aka ce ai kai habibullahi ne wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ashe mahabba ta fi komai in kana son mutum bai da laifi na wa bi kalami da zance na ba iyaka kai fa qad ma aitaituka ka karbi abin da muka maka na falala wa kun ka kasance min shakirin masu godewa li an ummi ga ni'umina wa katabna lahu fil alwa muka rubuta masa a cikin alluna alwa fi tawrat al-littafin alluna at-tawrat wakana an ce ta kasance daga magaryan aljanna ne ko zabar jadu ko zamaradu sab'atan bakwai ko goma min kulli shay'in duk komai yuhtaji da ake bukatuwa idan zuwa gare shi fi dini a cikin addini mau'izatan wa'azi wa tafsilan da rarrabe komai bayanin komai ne kulli shay'in dukkan komai madan min al-jari wal majrur fa khudha ka karbe ta kamilahu kunna muqaddaran بقوة بجد وقوكري وجهاد وامرك فوري قومك متاننك يا خذوا سلوكوا بآسن يا لك كاونتا سوريكم لسنو زنغودا مكو sauraikun zan gwada maku darar fasiki na gidan fasikai na fir'auna wa atba'ahu wa misra li atamiru dan su lura biya da ita kaga inda Allah ya mana lahama da yake manzon Allah annabi rahama ne a taura gaba ɗaya aka saukar da ita babu canji injila gaba ɗaya aka saukar da ita babu canji zabura gaba ɗaya aka saukar mu sai aka saukar da ita a shekara ashirin da uku Allah ce wa manu da zilhu illa bi qadarin ma'lumin to sai zamo rahama shi sa zaga alqur'ani zaka ga akwai nasihu da mansuhu da yawa a ciki idan an kawo wani abu ya yi tsanani sai mu kai kara wajen Allah sai ce na sawaki na sawaki na aka ce ita kullu haqqa tukati wala tamutunna illa wa antum muslimun ce kai ya rasulullah wa zai iya sai aka ce to fa ta kullu ha masalatu irin wannan yana da yawa a cikin alqur'ani saboda shi annabi rahama ne annabi na nan ana saukar da qur'ani sai da aka shekara 23 shi an ga sura an ce makiyatun to annabi yana zaman makka ne ko da yayi tafiya ne a makiyatun ne in kaga an ce madaniyatun annabi yana zaman makka madina aka sauka to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sa'arikum daral fasiqina sannan zan gwada muku nan fasikai wai wannan ayan ne alqur'ani bai barin komai wani wani wanda ba musulmi ba yana gaddama ya ce an ce alkur'ani bai bar komai ma ma faranna fil kitabi min shay ba abin da aka alkur'ani ba to ai shi bai ga america ba bai ga paris ba bai ga karachi to ai kake na alkur'ani sa'ure kun darar fasikin sa'ure kun darar fasikin ba Allah ce ba ai cikin waya haluku ma la ta'lamu na duk wani abin da ka gani yanzu kar ka ce Allah bai san shi ba yayi maku kaza ya ce to abin da ma ba ku sani ba zan halitta to ga ana ta yi abin da ba ku sani ba duka تعرف آياتي فأعترف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ويلقى إلى كرفهم حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون نعم وإن يروا idan sun allazina da sa'asrifu da sanin zan juya ayawato ayoyina da la'ilin qudrati min al-masnu'at daga abubuwan aikatawa wa ghairiha da waninta allazina waɗannan ya takabbaruna da suke girman kai fil alli a cikin ƙasa bi ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba bi an akhudhu lahum in tabar da su fala ya tafakkaruna ba su tunani a ciki وإن يروا كل آية إذا سنك كون آية لا يؤمنون بها باس بعد gaskiya da ita وإن يروا سبيل الرشد إن سنك تملكي لشريع الذي جاء من عند الله والذي ذلك وجم الله لا يتخذه سبيلا باس لكنش هنيا يسلكوه لسكين جغانسا وإن يروا سبيل الغي إن سنك هنيا بتا يتخذه سيسلكيش سبيلا هنيا ذلك الصرف وانشأنك جوي لك الله النبي أنهم كذبوا بآياتنا dan sun karyata ka ayoyin mu ne wa kanu an hagatili da sun zama rabkananu gabarin ta takaddamu mislu wallazina kazzabu bi ayatina wanda su karyata ayoyin mu da qa'ilayar da gamu wallahi rashine alba'si tashin kiyama wa gairihi da wannan sahabina da amalun ayyukan su dutta baki ma aminuhu abin suka aikata fi duniya a duniya min khairin na alkhairi kasirin rahimin wa sadaqatin kamar karka ga kafiri yana aikin alkhairi ko yana sadaka ko menene ba tushe Allah zai bashi a duniya kawai shine shi in dai ba a bada gaskiya da Allah ba da ragamuwa rana ya to ayyukan duk ba ce ne kasilati rahimin wa sadaqatin fala thawaba lahum ba lada gare su ya adam sharɗihi saboda rashin sharɗinsa sharɗinsa imani almajin zauna ba a muku sakayya illa ji za a ma kanu amalon sai dai abin da suke aikatawa min takazimi na karyatawa da ma'asi saman Allah alhamdulillah
alhamdulillah rabbil alamin
Fatiha ma salati fatiha والجنين ياتنا وزياتنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى القران صلاة تفتح لنا بها ابواب الله والتيسير وتغلب لنا بها ابواب الشر وتعالى حول ولا قوة الله لا محمد يا ربنا